الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم التنادي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi namu mai albarka na karatun Alƙur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata wadda muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na bakwai kuma an sha ruwa na bakwai a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan na wannan shekara ta hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan Maris miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar. Muna karatu a cikin suratu Ibrahima alaihi salam. Karatunmu na jiya mun tsaya kan aya ta goma sha ta goma sha hudu. Insha Allah ta'ala za mu ɗora daga yadda muka tsaya da izinin Allah. A gabanin nan na ba da haƙuri saboda gaggawa na manta littafi na da kuma tambayoyin da littafin ke takardun da ke cikin littafin duka. Don haka ba za a samu amsa tambayoyi ba, matukan littafin bai iso ba har muka fara karatu. Amma na ga takardu na neman addu'a. akwai ‘yan uwa da dama da suka turo neman addu'a suna roƙon a taya su da addu'a akwai masu damuwoyi na jinya akwai masu damuwoyi na neman aiki an karɓi takardunsu akwai masu damuwoyi na haihuwa akwai masu na aure da sauran bukatu da Allah maɗaukakin sarki ya fi musaninsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga lamarinmu baki ɗaya ya amsa mana addu'o'inmu a gare ku ya biya muku dukkan bukatunku da namu baki daya Allah ta'ala ya zaɓa mana wasu alkhairi a sannan kuma a cikin asusunmu na marayu kamar yadda jiya na ambata yau ma ina ƙara maimaitawa cewa wannan asusu a buɗe yake dukkan wadda Allah ya bashi ikon taimakawa to ya yi ƙoƙari ya ba da gudunmawarsa a sanya cikin wannan asusu domin azumi yana tafiya kuma marayun nan suna da bukata sannan ga wani tallafi na marayu wanda muka samu daga honorable bashir muhammad kansala na kasuwar kaji wato mai anguwar kenan na gwamnati ya turo naira dubu ashirin ga tana a cikin falinta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa masa allah ya sa maka mizaninsa na kyawun ayyuka kuma Allah ya sa baɗi kafa haka, Allah ya ƙara ɗaukaka, ga shi na a sa su su marayu. To da izinin Allah maɗaukakin sarki za mu ci gaba daga yadda muka tsaya. Allah rama jiya mun karanta wace aya ce muka tsaya kanta? Eh to koma bayanta. Eh bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خلق مخافي وخلق وعيد Ubangiji ta'ala ya ce wa ƙala ladina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد Allah yake kafirai suka ce da manzanninsu yayin da Allah yake ba mu labarin irin ɗauki ba daɗi da manzanni suka yi da al'ummominsu a dunkule kusan sharrukan da ƙalubalen iri ɗaya ne ƙaryatawa ne da izgilanci da nuna shakku da kuma ƙalubalantar akan don me suka zama mutane wani lokaci da barazana na fitarwa ko kisa dukkan manzanni da annabawa su fuskanci irin wannan ƙalubale a wajen al'ummominsu da haka ƙalubalen iri ɗaya ne to wannan sura sai take zuwa a dunkule da ƙalubalen وقال الذين كفروا لرسلهم kafirai sai suka ce da manzanninsu ba iya annabuwa na ba ba iya manzowa na ba kowa ya fuskanci wannan matsala la nukhrijannakum min ardina wallahi za mu fidda ku daga garinmu daga ƙasarmu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addininmu fa auha ilaihim rabbuhum to sai ubangijinsu ya yi wahayi zuwa ga manzannin laluhlikan na zalimi Allah ya ce wallahi mu kuma sai mun hallakar da azzalimai wala nuskinan na kumul arda min ba'dihi kuma wallahi za mu zaunar da ku a ƙasa a garin min ba'dihim a bayansu wala nuskinan na kumul arda min ba'dihim zalika liman kafa makami wannan kuma tagomashinmu ne ga dukkanin wadda ya ji tsoron tsayuwa a gabana don hisabi wa khafa wa id kuma ya ji tsoron azabata in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kalubalen da kafirai suke suka gaya wa al'ummar su cewa za mu fitar da ku min ardina daga ƙasarmu kowane manzo ya fuskanci wannan matsala jiya mun yi ishara zuwa ga abin da aka gaya wa annabi shu'aibu قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين sannan an yi ishara haka ga annabi Lut alaihi salatu wassalam fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kadu ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا don haka wannan annabawa sun fuskance shi to Allah madaukakin sarki ce fa auha ilaihim rabbuhum ubangiji su sai musu wahayi wato a su manzanni wahayin da yayi musu lanuhlikan zalimin su sun rantse za su fitar da manzanni sai kuma Allah ya rantse shi kuma zai halakar da azzalumai wane ne rantsuwarsa za ta ci tsakanin su kafirai da kuma Allah sun lashi takwabi sun ɗauda laba gammo Allah maɗaukakin sarki shi ko da ke shi isasshe ne akan komai ya ce mu kuma manzanni ku kwantar da hankalinku sai mun halakar da azzalumai to anan akwai abin da ya kamata mu duba a farkon ayar Allah ta'ala ce wa qalan ladina kafaru li rusulihim kafirai sun ce wa manzanninsu a ƙarshe kuma Allah yake lanuhlikanna zalimin wallahi za mu halakar da azzalimai bai ce ba lanuhlikanna kafirin wallahi za mu halakar da kafirai sai kira su da azzalimai wa in kana dama kafirai azzalimai ne wal kafiruna humuz zalimun kafirai azzalimai ne amma nan akwai wani dalilin da ya sa aka ambace su da azzalimai ana dalilin kuwa shine dan me suka jingina wa kansu ƙasa in ba zalunci ba wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina da manzanni suke cewa wallahi sai mun fidda ku daga garinmu daga ƙasarmu suka jingina wa kansu ƙasa suka ce ƙasarsu alhalin ƙasa kuma ta Allah ce. Da haka a addinance a hukuncin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki wa ya fi cancantar mallakar ƙasa tsakaninsu da manzanni manzanni saboda ƙasar nan ta Allah ce kayan Allah kuma na masu imani da shi ne cikin masu imani kuma manzanni su ne akan gaba da haka manzanni ne suka fi cancanta da su jingina wa kansu wannan ƙasa ba kafirai ba mummunai suka fi cancanta da su jingina wa kansu kayan Allah ba kafirai ba ba kafirai ba قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وإن كان duk halittar da Allah yayi yayi ne dan jin daɗin bayansa amma mafi cancanta da cin moriyar wannan halitta da cin amfanin wannan halitta mumunai su suka fi cancanta da cin moriyar kafiran sa yi tarayya da su a cin moriyar a duniyance Allah ya ce khalisatan yawmal qiyama ranar alkiyama ku zallan mummune ne babu rabo ga kafir da haka ta wannan fiskar ƙasa manzanni suka fi cancanta su alfahari da ita ba kafirai ba da haka kafirai da suka ce ƙasa ta su ce sun yi zalunci domin sun jingina wa kansu abin da ba haka ba sun jingina wa kansu abin da ba su mallaka ba hakkin da ba nasu ba sun ɗauka sannan ta fiskar al'ada ta fiskar al'ada in ba zalunci ba a wane dalili za su ce da manzanninsu ƙasa ta su ce ban da manzannin ba gari ɗaya suke ba garinsu ɗaya ƙabilarsu ɗaya duk annabi ko manzo da aka aiko ana aiko shi ne cikin mutanensa ɗan gari ne mun karanta da ku a hadisin abu sufiyan kwana biyu da suka wuce da hirakul ya tambaye shi shin wannan Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yaya dangantakarsa take a makka shin ɗan babbar haula ne ko kuma wari-wari ne bako ne ya ce a'a ɗan babban gida ne ɗan babbar haula ce sai ce haka annabawa suke da haka wanda ya zo annabi manzo bisa tsarin da Allah yake gina annabawansa a gari su ‘yan sanannen gida ne su ‘yan babban zuriya ce’ amma yanzu a ce wai ban da shi a ƙasa idan suka dingina a kansu ƙasa suka ce ƙasarsu ce ban da wannan manzo ba su yi masa adalci ba don shi ma garinsu ne shi ma ƙasarsu ce ba dalilin da zai sa su mallaka su bashi da haka da suka dingina wa kansu ƙasa ko ta fiskar hakkin Allah manzanni sun fi su cancanta da ƙasa ko ta fiskar al'adar zamantakewa manzannin su ma suna da hakkin mallaki a ƙasa da haka jingina wa kansu ƙasa ce za su kori manzanni saboda ba su da haƙƙi a ciki zalunci shi sa Allah ta'ala ya ce fa auha ilaihim rabbuh sai ubangijin manzannin yayi musu wahayi lanuhlikanna zalimin wallahi sai mun halakar da azzalimai wala nuskinannakum al-ardha min ba'di Allah ya ce kuma wallahi sai mun zaunar da ku a ƙasar ba dai sun ce tasu bace za mu tashe su mu halakar da su ku kuma za mu zaunar da ku a ƙasar wala nuskinan na kumul arba nan al'arba wannan wannan lamun ɗin an gane ko lamun ce lamul ahad wacce take komawa wannan ƙasar da aka ambata la nukhrijannakum min ardina ba suka ce ƙasar mu ba Allah ta'ala yace wala nuskinannakumul arda mu kuma wallahi za mu zaunar da ku a wannan ƙasar da suke gadara da ita da haka lamun ce lamun ahad al'ahadu zikiri wata take komawa ƙasar da aka ambata a baya an gane ko wala nuskinannakumul arda min ba'di a baya mun halakar da su ya ku manzanni za mu zaunar da ku a wannan ƙasa ku ci gajiyarta wannan kuma sunna ce ta Allah lokacin da aka matsawa mutanen annabi Musa suka koka masa halin da suke ciki da yadda suka samu kansu abin da ya gaya musu kenan Allah maɗaukakin sarki ya jarabi banu Isra'ila da Fir'auna lokacin da ya addabe su to a ƙoƙarin da annabi Musa yake na rarrashin su Allah subhanahu wata'ala yake qala Musa li qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun qala musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru annabi Musa ya ce da mutanensa banu Isra'ila ku yi ta hakuri ku nemi taimakon Allah ku ci gaba da neman mafita a wajen Allah da neman taimakonsa wasbiru kuma ku yi ta hakuri innal arda lillah ƙasa dai ta Allah ce yurithuha man yasha'u min ibadihi kuma yana gadarwa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa yanzu dai su sun samu dama suna abin da suke so na zalunci amma ƙasa ta Allah ce kuma yana gadar da ita ga wadda ya ga dama daga cikin bayansa kun ga da annabi Musa ya ce yurisu ha man yasha'u min ibadihi kenan kafin annabi Musa ma Allah madaukakin sarki yana yin haka ya gadar da ƙasa ya kwace ta daga hannun azzalumai ya gadarwa wadda ya ga dama daga cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin yace nasara kuma a ƙarshe dai ta masu tsoron Allah ce qalu sai mutanen annabi Musa suka ce udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana suka ce to an cutar da mu tun kafin ka zo mana wa min ba'di ma ji'tana haka bayan ka zo mana ma tunda kafin a turo annabi Musa ma dama banu Isra'ila suna karkashin kaskancin da Fir'aun ya jefa su kai kisa lokacin da Allah zai aike shi ma ya aike shi da wannan sakon ne ya tafi wajen Fir'auna domin ya je ya fitar da ya je ya karbi ya ceci kabilarsa banu Isra'ila da haka kafin ka zo an cutar da mu ubina min qabli an ta'tiyana kafin ka zo an cutar da mu wa min ba'di ma ji'tana haka bayan ka zo mana ma an ci gaba da cutar da mu qala annabi Musa sai yace asa rabbukum an yuhlika aduwakum yace da sannu ina da tabbacin ubangijinku zai halakar da makiyanku zai halakar da makiyanku masu azabtar da ku wa yastakhlifakum fil ardi ina da tabbacin Ubangijinku zai mayar da ku a ban ƙasa ku zama ku ne magadanta ku ne za ku mamaye ta fa yanzu da kai fata amalo ku ɗin kuma ya sa muku ido ya gaura irin aiki za ku yi eh ku ɗin majarabar ku za a yi amma dai anan annabi Musa ya tabbatar da cewa lalle yana da tabbacin Allah maɗaukakin sarki zai kwace ƙasan nan daga Fir'auna da mutanensa kuma zai gadarwa banu Isra'ila sai ga shi a wani wuri Allah ta'ala ce wa auratnal qauman ladina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun Allah yace wa auratnal qauman ladina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibaha sai muka gadar da ƙasa sai muka gadarwa mutane ƙasa sai muka gadarwa mutanen nan mutanen annabi Musa muka gadar musu ƙasar da wato muka gadar musu ƙasa gabacinta da yammacinta ƙasar da kuma muka mata tarin albarka Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kalmar ubangijinka mai kyau ta cewa zai gadar kalmar ubangijinka kyakkyawa wacce take ta gaskiya cikakkiya ta cika akan banu isra'ila saboda haƙurinsu domin gashi anan ma Allah ce wala nuskinannakum al-ardha min ba'di Allah ya daukan makansa cewa zai halakar da azzalumai zai gadar wa manzanni da al'ummar su kasa don haka tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka wacce take alhusna kyakkyawa ta cika Allah ya cika alƙawarinsa ala bani Isra'ila wa banu Isra'ila bima sabaru saboda hakurin da suka yi Allah ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu yarishu sai muka rusa muka ruguza abin da fir'auna yake aikatawa da abin da yake kerawa da kuma gine-ginen da suke duk muka rusa duk muka rusa wadda wannan yake nuna maka lallai Allah maɗaukakin sarki ya cika wannan alkawari Allah yana yin haka to shi yasa a wannan aya da muke karantawa Allah ta'ala yace da manzanni wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihi ya ce tabbas za mu zaunar da ku a ƙasar bayan mun hallakar da su zalika Allah ya ce kuma yin hakan mu a gare mu liman kafa makami muna yi ne ga duk wani wanda ya ji tsoron tsayawa gaba na inji Allah ce ina yin haka ne ga duk wani wanda ya ji tsoron tsayawa gaba na makami ai liman kafa makama baina yadayya eh wanda ya ji tsoron tsayuwa a gabana waliman khafa maqama rabbihi jannata Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa don hisabi to yana da sakamakon aljanna iri biyu zalika liman khafa maqami ina yin haka na taimaki bawana na gadan mashi ƙasa na hallakar da maƙiyansa ya ce duk wani wanda ya ji tsoron tsayawa a gabana ina masa haka wa khafa wa'idi ai wa'idi kamar yadda yake makami shi ma wa'idi an gane shine ma'anar wa'idi ana ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gabana don hisabi sannan ya ji tsoron wa'idi azabata wa'id anan ana yana ana nufin azaba da narko to wannan ita ce sakayyar da muke wa duk wanda ya kyautata ya ji tsoro wanda ya ji tsoron Allah to yana da kyakkyawan tagomashi a wajen Allah maɗaukacin sarki sai Allah ya ce.
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد تتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وبنجد تعالى يتي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه azabun ghalib Allah madaukakin sarki yace wastaftahu sai suka nemi taimakon Allah wa khaba kullu jabbarin anim sai ko duk wani mai fadin rai mai taurin kai ya halaka khaba ai halaka wa khasira kullu jabbar al-jabbar al-mutakabbir mai girman kai anid mai taurin kai duk wani mai girman kai mai taurin da siffofin ne na kafirai faɗin rai ji da isa jiji da kai da kuma taurin kai ga ayoyin suna zuwa ɗaya bayan ɗaya ana gwada musu amma ba sa karɓa sai mai taurin kai ya gama ganewa amma ya ƙi me ya hana shi karɓa taurin kai sannan kuma yana faɗin rai yana jiji da kai wannan siffarsa ce sai Allah ta'ala ya ce to duk wani mai faɗin rai duk wani mai jiji da kai duk wani mai taurin kai sai ya hallaka nan da aka ce wastaftaqu sai suka nemi taimakon Allah jumhurin malaman tafsiri sun tafi akan cewa manzannin ne ake nufi ana wastaftaqu wawun da ke wawul jama'a a cikin wannan fi'ili wastaftaqu wawun din wawul jama'a tana komawa ar-rusul ne tana koma wa manzanni ne wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu ay wastaftaha ar-rusul sai manzannin sai suka nemi taimakon Allah ya Allah muna neman tsokinka muna neman gudunmawarka ya Allah ka taimake mu ka shiga cikin lamarinmu sai Allah ya karba addu'arsu wa khaba kullu jabbarin anid manzanni sun nemi doki a wajen Allah Allah ya ba su doki dan haka duk wani mai fadin rai duk wani mai taurin kai ya ga ta kansa ya halaka ya asara to idan wannan ita ce fassarar jumhurin malaman tafsiri akan ta malam ibnu jarir at-tabari yake akan ta malam al-qurtubi al-maliki yake akanta Malam Ibn Kathir yake akanta al-Imam al-Bazawi yake akanta Ibn Juzay al-Maliki yake galibin malaman tafsiri akanta suke cewa manzanni ne suka nemi taimakon Allah ita wannan fassara kuma zaka ga cikin alkur'ani mai girma nan a dunkule kenan manzanni sun nemi taimakon Allah amma a wasu wuraren Allah ta'ala ya ba da labarin yadda manzannin wasu ɗaiɗaikunsu Allah ya bayyana yadda suka nemi taimakonsu yadda suka nemi taimakonsa kamar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda shine farkon manzanni Allah madaukakin sarki cikin suratul Ara'i yake cewa قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية الله مدعوك تسرك يسي النبي نوح يسي إن رب إن قومي كذبون يا أبنجدنا متعنينا في القرية faftah baini wa bainahum fathan ka rabe dare da abawo tsakanin ni da su tsakanin ni da su ka buɗa mana wata hanya da kowa zai gane matsayinsa ka shigo cikin wannan lamarin shine rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara shine faftah baini wa bainahum fathan wa najjini ya Allah ka tseratar da ni wa man ma'iya da wanda duk yake tare da ni ya imani da ni minal mu'mini daga cikin mu'minai mabiyana Allah yake fa najjaynahu wa man ma'ahu ajma'in fa najjaynahu wa ahlihi ajma'in Allah ta'ala yake sai muka tseratar da shi da shi da iyalansa da suka imani da shi thumma aghraqna al-akharin Allah yake sauran muka halaka muka nutsar da su a cikin ruwa to hakan nan annabi hudu cikin suratu al-mu'minun qala rabbi ansurni bima kadzabun a cikin suratu al-mu'minun shi ma annabi nuhu ya sake cewa Allah ta'ala ya sake bada labari a kansa qala rabbi ansurni bima kadzabun ya ubangiji na ka taimake ni ka taimake ni saboda sun karyata ni fa auhayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين النبي نوح كنا yace rabbi surni bima kadzabun ya Allah ka taimake ni saboda sun karyata ni sai Allah ta'ala ce ka je ka kera jirgin ruwa ka kera jirgin ruwa sai Allah ya tsara masa yadda za a yi har lokacin tafiyarsa da komai shine fa idastawaita anta wa man ma'aka alal fulki idan ruwa ya bulbulo da kai da waɗanda ke tare da kai masu imani idan kuka daidaita akan jirgin ruwa to sai ka ce me فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا min alqawmi zalimin kun tsira ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsallakar da mu ya tsiratar da mu daga zalaman mutane wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka to haka annabi hudu shi ma qala rabbi ansurni bima kazzabun Allah yace hudu ma yace ya ubangiji na ka taimake ni saboda sun karyata ni Allah yace qala sai Allah yace amma qalimin la yusbiqunna nadimin فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين يا أبنجدي كتيمتين sun ƙaryata ni Allah ya ce nan ba da jimawa ba la yusbihunna nadimin nan ba da jimawa ba za su waye gari masu nadama fa akadatum musayhatu bil haqq sai ku gashi tsawa ta kan masu waja'alnahum busa'an Allah ya ce muka sanya su kamar karmami muka sanya su kamar buru fa bu'dan lil qaumi zalimin tir da azzaliman mutane kenan ta wannan fiskar idan muka ce wastaftahu manzannin ne suka nemi taimakon Allah to Allah ya ba mu labarin dama manzannin lallai sun nemi taimakon Allah wasu malaman tafsiri kuma suka ce wastaftahu wannan lamiri na wawul jama'a yana kuma wa kafiran ne wastaftahu su kafiran sai suka nemi Allah ya bada mafita sai suka nemi Allah Allah ya yi hukunci Allah ya raba gaddama saboda garaje wannan kuma shi ma ita ma wannan fassarar kamar yadda Malam Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala ya tafi akan wannan ma'anar a cikin tafsirinsa a cikin tafsirinsa tafsirul kalimur rahman ma'ana ce mai kyau domin cikin suratul anfal Allah ya bamu labarin yadda su ma kafiran suke mai suke neman Allah madaukakin sarki ya zo da hukuncinsa inda gaske annabawan nan suke wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim lokacin da suka ce ya Allah idan wannan saƙon da gaske ne kai ka aiko da gaske suke yi kai ka turo inda gaske yake kai ka turo shi to kai mana ruwan zuwa su daga sama ko ka zo da wata azaba mai raɗaɗi da zamu gane cewa yi lallai da gaske haka nan ƙarshen dabban cikin haka aka wani mai garaje shekarun baya sai ɗauki alƙur'ani sai ɗora ka alƙur'anin sai ya ɗauko na rubutun hannu na mutanenmu na gida sai ya ɗauko na makka yana cewa na salafawa na yin izala sai ya ɗauko na misra sai ya ɗauko sai ta talasu kala-kala wai ƙur'anin ma inda na bogi ai dai akwai na gaskiya a ciki da haka dole dai duk tsiya-tsiya a sammecinsa sai ya ɗora su a ka sai ya ce wai ya Allah wai idan izala da salafawa da kaza da kaza da kaza da kaza idan gaskiya ne sai ce Allah ya rugurugu da shi Allah ya kasa kasa da shi Allah ya daga daga da shi Allah ya bata bata da shi Allah ya kaza kaza da shi kuma har daga cewa Allah zan sauki zan sauki zan sauki wato ayi ayi kar ya sauki in aka bari ya sauke kuma to kenan an ji tsoro kuma sai ya sauke din ba ai komai ba aiko a wani gari aka ce yana cikin haka sai lantarki ya haɗa wuta a sama wayar wayar wayar kwal waya sai ta irin iska ta ɗan kaɗatan nan takalma buhu aka yi na takalma a wajen buhu aka yi na takalma a wajen shi ɗin ma ya arki ƙaramin shaƙi amma wani abin mamaki da nake samun labarin mutuwarsa a hatsarin mota abin ban mamaki an ce mota kata-kata ta maka rugu-rugu ta maka daga-daga ta maka to ina amfanin haka mubahala da annabawan Allah mubahala da annabawan Allah ka tsine wa kanka to ba ta wannan hanyar ake bi a samu gaskiya ba ya kamata a ce ya kamata a ce wato wanda yake kan gaskiya inda gaskiya ke ya fara tabbatar da gaskiyarsa da hujjoji ba ya ƙalubalanci abokan hamayyarsa da irin wannan siga ba da irin wannan hanya ba sai ya ƙalubalance su da hujjojinsa masu ƙarfi to babu hujja shi ma bai san komai ba ba abin da ya sani Allah ya kiyaye Allah ya sauwace amin barakallahu fikum don haka idan kafirai sun nemi Allah maɗaukacin sarki ya yanke hukunci tsakaninsu da annabawa in an ce in an fassara wannan wurin da haka to alkur'ani ya nuna dama sun yi haka dama sun nemi Allah ya shiga cikin lamarin cikin sautul amfani Allah ta'ala ya ce in tastafti'u faqad ja'akum al-fathu وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وأن الله مع المؤمنين da Allah madaukakin sarki ya ba ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi nasara a yakin Badar kafirai suka ga ta kansu suka yi abun kunya ababen alfaharinsu da suke cinkaho da su duk suka mutu a yakin Badar mutuwar walakanci aka jefa su a cikin tsohuwar rijiya ɗaya bayan ɗaya aka kakkamma wasunsu a matsayin fursunonin yaƙi suka ga walaƙanci duk da wannan yawan nasu Allah madaukakin sarki ya ce to gashi nan in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu in da kuna addu'ar Allah ya muku ruwan azaba wai dan Allah ya hukunci tsakaninku da annabawa ne tsakaninku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ga hukunci ya zo muku wa in tantahu in daga yanzu kun ɗau darasi kun bari kun zo kun bi shi kun yi musulunci fa huwa khairul lakum shi muku alheri wa in ta'udu in kuka sake dawowa kuka ce ai muku ruwan duwatsu ko ai muku azaba in gaskiya ne na'ud Allah ya ce za mu sake walan tubni ankum fi'atukum shay'an walau kafarat kuma duk dangin da kuka taro ba zai muku amfani ba duk yawan su wa anna allaha ma'al mu'minin kuma Allah yana tare da mummunai koyaushe. To kun ga kenan ashe su ma kafiran lallai fassara ce ta daidai idan aka ce su ne suka nemi Allah ya yi hukunci. Da haka ko mu ce wastaftahu manzannin sai suka nemi taimakon Allah. Wa khaba kullu jabbarin ani sai Allah ya amshi addu'ar su. Duk wani mai faɗin rai, duk wani mai taurin kai, anan yayi hasara, anan ya halaka. Ko kuma wastaftahu kafiran sai suka nemi duk ma Allah ya raba hukunci Allah ya raba gardama wa khaba kullu jabbarin anid sai Allah ta'ala ya karbi roƙon nasu da suka yi amma fa su da suke masu faɗin rai masu taurin kai su suka ɗanɗana kuɗarsu min wara'ihi jahannam kuma duk wani mai faɗin rai wanda yake mai taurin kai bayan hakan nan ma min wara'ihi jahannama ko jahannamu min wara'ihi jahannamu gabansa nan ga wutar jahannama eh ya halaka ya yi asara ya yi mutuwar tsaka ya yi mutuwar kwallo min wara'ihi gabansa kuma da kuna jahannama wutar jahannama ce wa yusqa min ma'in sadid Allah ya ce kuma in an jefa shi a wutar jahannama za a shayar da shi daga wani ruwa sadid na sulkamaki na surkamaki wadda ya haɗa ɗiwa da jini ya tajarra'uhu yana kurɓarsa yana kwankwaɗarsa wala ya kadu yusibuhu kamar ba zai iya haɗewa wa ya atihil mawtu min kulli makan mutuwa tana zakke masa tana zuwa masa ta kowace gaba daga cikin gaban jikinsa mutuwa tana zuwa masa ta ko'ina gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa dalilan mutuwa suna zuwa masa wa ma huwa bi mayyit kuma ba mutuwa zai ba wa min wara'ihi azabun ghalib sannan kuma a gabansa bayan wannan din yanzu maganar shan ruwa ake shan ruwan diwa a gabansa kuma akwai wata azaba ghalib mai kauri da take jiransa sifa Allah ya kiyaye. Allah ka raba mu da wuta. Allah madaukakin sarki yake wa khaba kullu jabbarin anidin min wara'ihi jahannam. Duk wani mai fadin rai mai taurin kai yayi asara. Ya halaka kuma gabansa akwai wutar jahannama. Nan wara yawanci an fi sanin wara a da baya a larabci. In an ce wara za ka ɗauka ma'anarsa ana nufin baya. amma a nan malaman tafsiri suka ce wara'a a nan yana nufin gaba domin kalmar wara'a a larabci suka ce tana daga cikin al'alfadul abdad al'alfadul abdad wato waɗansu lafuzza ake da su a larabci duk da sun ce ba su da yawa amma dai wasu har sun yi rubutun littafi a kansu kalmomi ne kalma ce guda ɗaya amma tana da ma'ana guda biyu kuma ma'ana biyu kishiyoyin juna kamar raja'i kalmar raja'i kalma ce guda ɗaya amma kana iya fassara ta da kwaɗayi kana iya fassara ta da tsoro kaga kwaɗayi kishiyar tsoro ne tsoro kishiyar kwaɗayi ne yanzu ka buga misali da Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ya kasance yana kwaɗayin gamuwa da ubangijinsa to yayi aiki na kwarai kar ya shirka kaga ka fasara ta da kwaɗayi to haka idan kace faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake tsoron gamuwa da ubangijinsa to yayi aiki na kwarai kuma kar ya shirka da haka yarju zaka iya fasara ta da ar-raghaba zaka iya fasara ta da ar-rahaba ko al-khawf an gane ko saboda kalma ce lafazi ne wanda yake cikin al-alfabu al-afdal to kamar haka ne wara'a yake shi ma wara'a a wani wuri ba nan ba cikin suratul kahfi idan za ku tuna Allah subhanahu wata'ala da yake ba da labarin annabi Musa da bawan Allah nan Khidir wanda suka hau jirgin ruwa Khidir ya kona jirgin ruwa ƙarshe da ya zo mai da bayanin dalilin da ya sa ya fasa jirgin ruwan sai ya ce fa'ammas safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bahri fa'arattu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban yace amma kaga jirgin ruwan nan da na huda jirgin ruwa ne na waɗansu talakawa miskinai suna kabo kabo a cikin ruwa akan ruwa wa kana wara'ahum malikun kuma gaban su can akwai wani sarki azzalimi ya akhudhu kulla safinatin ghasban yana kwatan duk wani jirgin ruwa mai kyau da kwace da bude ido to kun ga anan da aka ce wa kana wara'ahum malikun wannan wara'an idan kana so fassara ta fito maka daidai sai ka fassara ta da gaba ba da baya ba domin in an ce wa kana wara'ahum malikun a bayansu can kuma akwai wani sarki to ba an wuce shi ba mai amfanin fasawa a'a wa kana wara'ahum gabansu da haka tana ɗaukan ma'anar gaba da haka nan da Allah ta'ala ya ce wa khaba kullu jabbarin anid duk wani mai faɗin rai wanda yake mai taurin kai ya halaka yayi asara min wara'ihi jahannama hakan ma gabansa akwai wutar jahannama tana zuwa wa yusqa min ma'in sadid Allah ya ce za a shayar da shi daga wani ruwa sadid na sultamaki iwa da jini haka Allah ya ce ya tajarra uku Allah ya ce yana kurban wannan ruwa dole zai kurba wala ya kadu yusigu amma kamar ba zai iya haɗiya ba sai yayi da ƙyar ya iya haɗiya amma zai haɗiya saboda ruwa ne ruwan ƙyanƙyani da wari da ɗoyi domin ɗiwa ce ta ‘yan wuta da sarkamakinsu yadda ake daddafa jikunansu da wuta jikin yana ruwa ruwan jini da ɗiwar suna zurɗewa suna sauka suna gangarawa ta wani lambatu ta wani dryness yana tafiya kuma ga waɗancan su kuma shine ruwan shan ‘yan wuta in sun nemi ruwa shine ruwan sha to saboda warinsa da ɗoyinsa ta yaya zai shawo ya tajarra uhu dole zai kurɓa zai nemi ruwa in ya nema abin da za a bashi kenan zai kurɓa amma daƙar zai haɗiya sannan ga tsananin zafi wannan zafin Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan zafin tiririn tsananin zafin tiririnsa ɗaya naman fiska yake inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa Allah madaukakin sarki yace mun tanada wa azzalimai wata irin wuta ahata bihim suradiquha Allah yake katangar wannan wuta ta kewaye su babu wurin fita ballantana mutum ya tsalle ya tsallaka ya hai katangar da aka yi garun da aka yi ganuwa aka yi wacce ba hali su haurata wa in yastabisu duk lokacin da suka nemi a kawo musu ɗauki na a ba su ruwa yughasu za a shayar da su ba ba za a ba su ruwa ba za a ba su ruwa amma bi ma'in kalmuhul ruwa ne za a ba su kamar narkakken ƙarfe wajen zafi da ƙuna ko ko ruwa ne za a ba su kamar toyayyen mayi wajen zafi da ƙuna amma zafi da ƙuna irin na jahannama ba irin na nan gidan duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wuta ta nemi Allah madaukakin sarki ya ba ta dama ta samu sassauci a shekara ko da sau biyu ta yi numfashi ko da sau biyu Allah ta'ala ya mata izini ya ce idan ta zuƙa shi ne lokacin sanyi in ta hura shi ne lokacin zafi fai ku jahannam kenan wannan numfashin wutar jahannama ne me ake yi da wutar duniya ai wutar duniya kashi ɗaya ne daga cikin kashi ɗari na wutar lahira ta jahannama kashi casa'in da tara tana nan tana babbakuwa a wutar jahannama shi ma sauran kashi ɗayan za a mai shi a kwatsa a ƙara don haka zafin wannan tiririn da yake bugan fiska Allah ta'ala ya ce ya shigul wujuha yana ɗaɗe fiskoci yana ɗaye naman fiska yana ƙone fiska bi isa sharabu Allah ya ce tir da wannan abin sha tir da wannan abin sha Allah ka raba mu da wutar jahannam Allah ka tsare don haka wannan ma yana sa wajen kurɓar kurɓarta musu wahala ya tajarra'uhu wa la yakadu yusibuhu wajen kurba suna shan wahala saboda za su nema in sun nema za a ba su za su ji kishi za su bukata za a ba su amma idan suka sa a fiskar su za su sha sai fiskar naman fiskar sai ya ɗaye amma a haka za su kurba sannan daga cikin abin da yake hana su yake ba su wahalar haɗiya shine idan sun haɗiya ɗin kayan cikin tsintsinkewa suke kamar huwa khalidun fin nari وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه الله تعالى يتي كمر وندا يشيغا cikin wuta kaman masu shiga cikin wuta Allah madaukakin sarki yace wasuqu ma'an hamiman za a shayar da su wani ruwa mai tsananin zafi faqatta'a am'a'ahu saboda tsananin zafin wannan ruwa zai yayyanke musu kayan cikin kayan cikin zai rurrushe ya ruguje ya tsitsi da haka faɗin Allah ta'ala wala ya kadu yusihuhu da kyar zai haɗiya kamar ba zai iya haɗiya ba saboda ina musikun guda uku ga ƙyanƙyani ga tsananin zafi ga yadda in an haɗiya ɗin ma masifa ce a cikin ciki kuma za a sake nema a haka za a sake nema Allah ya kiyaye Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki yace min wara'ihi jahannam a gabansa akwai wutar jahannama wa yusqa min ma'in sadid za a shayar da shi daga wani ruwa na diwa ya tajarra'u zai dinga kurban wannan ruwa wala ya kadu sihu amma da ƙyar zai haɗiya wa ya tihil mautu min kulli makan mutuwa kuma za ta dinga kawo masa ziyara ta kowane guri duk wani dalilin da ke sa a mutu zai same shi yaya mutum fiskarsa za ta ƙone ta rugu-rugu amma bai mutu ba yaya mutum kayan cikinsa za su tsintsinke amma bai mutu ba yaya mutum yana cikin azaba ta ƙuna ta wuta ana babbaka shi amma bai mutu ba dalilan mutuwa za su kewaye shi wa yatihin mautu min kulli makani dalilan mutuwa za su zo masa ta ko'ina Allah ya ce wa ma huwa bi mayyit amma ba mutuwa zai yi ba والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها الله ملوكة سركيتي وأن سوف كافرتا لهم نار جهنم سنا دوت جهنم ساكيا لا يقضى عليهم فيموتوا بازا أي متو كنتم كاري وبدس متو با متوى wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a musu dangwamen azaba ba ba za a musu dangwamen azaba ba kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azaba inna allaha kana azizan hakima duk lokacin da fata ta ragwargwabe ta rushe ta zube Allah ce za mu canza musu wata wata fata ta daban liyadhuqul azaba dan su ƙara ɗanɗan azaba da haka fatar da za a canza ɗin malamin tafsiri suka ce ayat tana ishara zuwa ga cewa fatar fa za ta ɗora ne zafinta zai ɗora ne akan zafin wacce da ta ƙone ba sai ta yi zafi sannan su fara jin zafin ba fata ce mai zafi daidai da halin da suke ciki ɗorawa za a yi kisa Allah ce li yazuqul azaba inda a ce fatar inda a ce fatar wato za ta koma baya to ai ba za a ce li yazuqu ba suna cikin ɗanɗanan azaba ne fatar ta ƙare aka lullufa wata kuma aka ce an lullufa ne li yazuqul azaba kenan fatar ma ta azaba ce والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها Allah ya ce ba za a sassauta musu azaba ba kadhalika najzi kulla kafur Allah ya ce haka za mu saka wa duk wani kafiri duk wani kafiri Allah ya ce wannan ita ce sakayyarsa wa hum yastarikhuna fiha suna nan a cikin wuta suna ihu suna ihu suna neman taimako wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makifun za su kira mala'ika wadda aka ba shi gadon wuta suna ce da shi ka roƙa mana ubangijinka ya mana hukuncin ƙarewa mana li yaqdi alaina rabbuka ubangijinka ya mana hukuncin ƙarewa mu mutu qala sai mala'ika ya ce da su innakum makithun za ku ci gaba da zama a haka ne anan ba a mutuwa ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا Allah ya ce duk wani shaƙi matsiyaci zai yi nesa da aljanna wul ta gabansa aljanna shine wa yatajannabu hal ashqa duk wani shaƙi matsiyaci nesa da aljanna alladhi yasla an-nara al-kubra wanda zai shiga wuta wacce take mafi girma ba wutar duniya ba wuta mafi girma thumma la yamutu fiha wa la yahya sannan a cikin wutar ba zai mutu ba zai rayu ba ba zai mutu ba tunda ba mutuwa ba zai rayu ba tunda sassan jikinsa gaba ɗaya sun kone duk abin da zai kira mutuwa akwai shi a jikinsa duk dalilin da ya kar mutum ɗaya a rayuwar duniya shi akwai shi tare da shi kuma ba zai mutu ba innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya Allah ta'ala yace lalle yadda lamarin ubangiji yake man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya je wa ubangijinsa yana mujrimi duk wanda ya je wa ubangijinsa yana kafiri fa inna lahu nara jahannama to lalle yana da wutar jahannama sakamako sakamako la ya mutu fiha ba zai mutu ba a cikin wuta wala yahya kuma ba zai rayu ba da haka za a yi ba mutuwa ba rayuwa shine wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit mutuwa za ta zo masa ta ko ina ko ba mutuwa zai yi ba wa min wara'ihi azabul ghalib bayansa kuma akwai azaba wacce take mai kaushi akwai azaba wacce take mai kauri mai tsanani to nan bayansa yana nufin gabansa ma'ana yanzu a wannan halin da yake ciki na azabar gurbin da ya samu kansa to a gaba akwai abin da ya fi wannan na azaba a gaba akwai abin da ya fi wannan Allah ka samu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ka mana afwa ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث وارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك عابدين واجعلنا لك مخبتين أواتين منيبين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين